أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا من جنده الدحر غالب ولو ضعفت آراؤهم يا معملا لك الحمد والشكر المسرمد داعما فلم يخش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد إخوة الإيمان والإسلام السادات والعلماء والآباء والأمهات وسائر المتعلمين أمثالي أفتتح قولي بالتحية الإسلامية تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwa musulmai maza da mata manya da yara da muka taru a wannan majalisi mai albarka idan ban manta ba a baya mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da uku da hamsin da biyar a yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta ɗari da hamsin da shida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa, Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To malamai suka ce wannan aya da Allah ya ce allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana magana ne da mu'minai. domin tun daga farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salat inna Allah ma'as sabirin Allah ya ce ya wanda kuka yi imani ku nemi taimakon Allah bis sabri was salat da yawaita yin sallah da yawaita yin haƙuri Allah ya ce inna Allah ma'as sabirin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri bayan haka aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun diddi Allah yana yana ne yana magana da mu'minai Allah ya ce wal nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat wa bashir sabirin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda haka kan ku ma wanda aka kaje su a yakin ɗaukaka kalmar Allah cewa matattu ne Allah ce ku bari wa'annan rayayyu ne mu ne dai mu san da haka ba Allah ce to wal nablu wannakum wallahi da sanin za mu jarabce ku bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqasin min al amwali wal anfus was samarat Allah zai jarabce mu Allah ya ce zai wannan jaraban mutum yawan dukiya da kuma rayuka da duk wa'annan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na kace wannan nablu na kun bi shay'in min al-khawfi tsoho Allah zai Allah zai jagabce mu da shi wal ju'i da yunwa wani kasin min al'amali da taiwon dukiya da taiwon rayuka duk Allah zai jagabci mutane da wannan musibu Allah ce to wa bashir sabirin ya rasulullah kama wa masu haƙuri bishara to su waye wannan masu haƙurin kama an tambayi Allah ce wato su waye masu haƙuri sai Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewa su masu haƙuri su ne wa'anda idan musiba ya faru da su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce alaman masu haƙuri in ji Allah subhanahu wa ta'ala duk da Allah bai ce ba amma farkon maganan Allah yana yi ne da masu haƙuri da faɗa maka siffansu ya suke Allah subhanahu wa ta'ala ce to su ne wanda idan masiba ta soka gare su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malaman luga na yaran larabci suna so su mana bayanin abin yanda za mu gane shi da kyau suka ce allazina idza asabatuhum to shi asabatuhum ai bi ma'ana hallat bihim wa'anda masibu ta sauka gare su shine asabatuhum shi kuma musibatun ai bariyatun au shiddatun au makruh idan aka ce musibatun zai iya zama bala'i zai iya zama tsanani zai iya zama abin da ake kinsa to wannan sunan shi bala'i kuma sunan shi musiba to zan kakkaji mutum ya ce allazina idza asabatum su masu hakuri su ne wa'anda idza asabatum musibatun idan abin ƙi ya faru da su ka ce inna lillahi wannan ya yi laifi a'a ya yi daidai domin malaman luga ne a ga larabci sun ce shi musiba zai iya zama bala'i zai iya zama shiddatun zai iya zama makawo makawo bi ma'ana abin ƙi ko shiddatun abin tsanani to duk yakan zama haka in ji malamai na yaren larabci to saboda haka shi ne ma'anar musibatun to musibatin kuma dai mun san mufradi ne kwara ɗaya musiba in za a ce musibu bi ma'ana masu yawa ya za a faɗe su sai ka ce musibat ko kuma ka ce masa'ib duk wannan jam'i ne na musibatun shi kuma masa'ib jam'in musibatun malaman sarfu suka ce asalin masa'ib asalin shi masawib ne masawib sai Allah sai aka ce kuma masa'ib to to saboda haka masa'ib an ce shine jam'in musibatun to masa'ib din nan asalin sa masawib ne kuma akan yi haka asalin wawun ya koma hamza domin in dai mutum ya san sarfu ya san akwai qalbul wawi waliya hamza sai kaga an canza wawun da ya'un wawun da yawun su koma hamza a gurin malaman nahau a gurin malaman sabu to akwai wannan to nan wawun ne masarib aka mai ita kuma masa'ib da yawun za ta zo a nan tana ji tana ganin tana iya mai ita hamza kuma to nan wawun ne ya zo sai aka mai ita hamza to suka ce duk akan yi haka in ji malaman sarfu saboda haka malaman fassara mana yaran larabci suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'anar fa shine nahnu bayna yadayi llahi wa ilaihi a'idun cewa mu dai na Allah ne kuma mu ga Allah za mu koma to wannan shine fassara akan cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda malamai na luga na yaran larabci suka fassara shi to malaman alkur'ani mai girma gwanaye wanda suka sa alkur'ani mai girma suka ce allazi na iza ya zo a cikin alkur'ani gurare shidan amma ba wallazi na ba in wallazi na wallazi na iza ne shi ma akwai inda ya zo ko kuma allazi na amma yanzu allazi ne iza zalla ake so a ji allazi ne iza suka ce ya zo a cikin alkur'ani ne a gurare shida na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina idza asabatuhum musibatun kuma ji na farko na biyu kuma innamal mu'minuna allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum wannan ya zo a cikin suratul anfal a suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ala allazina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajid ma uhmilukum alayhi ma ahmilukum alayhi wannan an faɗi allazi ne za a wannan aya kuma shine na uku na hudu ya zo a cikin suratul hijr suratul hajji Allah subhanahu wataala ya ce allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum was-sajirina ala ma asabahum fi anfusihim a wannan aya Allah faɗa allazina idza idan muka je suratul sajada Allah subhanahu wataala yana cewa إنما المؤمنون بآياتنا الذين إذا ذكروا إذا ذكروا بها خو سجدا هذا الله فرع الذين إذا أولنا آية bayan haka muje suratul mutaffifin a suratul mutaffifin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina izaftalu ala nas yastawfun Allah yana ba mu suffa ne a haka to kaga allazina idza afokon ma ayan nan ta zo to saboda haka allazina idza ya zo a cikin alqur'ani ne a gurare shida kamar yadda malamai gwanaye suka faɗa haka to saboda haka bayan gwanaye sun mana bayani akan allazina idza sosai ina sai wata aya sai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musibatun to shi musibatun kalmar musibatun ya zo a cikin alkur'ani ne a gurare goma na farko a cikin suratul baqara wannan gurin Allah subhanahu wataala ya faɗi musibatun idan muka je suratul ali imran za mu sami inda Allah faɗi musibatun idan muka je suratul nisa'i za mu sami inda Allah faɗi musibatun idan muka je suratul nisa'i dai again a cikin nisa'i akwai inda aka faɗi musibatun gurare biyu ne kaga kenan na hudu kenan na biyar a cikin suratul ma'ida yake na shida kuma idan muka je suratul tauba idan na bakwai kuma suratul qasas akwai inda Allah subhanahu wataala ya ce musibatun a suratul tauba ma Allah ya faɗa haka qasas ya faɗa a cikin suratul shura suratul hadid suratul tagabun da a cikin wayannan surori Allah subhanahu wataala ya faɗa mana musibatun amma fa ba musibatin mai domata ne ba dole ko min musibatin ko mai kasara ko mai dai mai in dai musibatin ya zo da shi musiba to wannan shi ake magana ba zallan ko mai domma ba da mai kasaran da mai domma duk abin da ake nufi kenan to in dai wannan ne ya zo a cikin alƙur'ani ne a gurare goma saboda haka shi kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gurare ne ya zo a cikin alƙur'ani to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zo a guri ɗaya ne katal a cikin alƙur'ani mai girma ba inda aka ce inna lillahi ka agajin wani a can ka agajin wani a can wannan gurin ne kawai inda ya zo da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka bayan haka malamai su kuma suka ce kan mutum ya ji ana ta maganar masiba musiba ya ga cewa to ai tun da ana maganar masiba to sai babban musiba ta kai ta kai sai ka ce inna lillahi ba ka bane babban musiba musiba ce agamar musiba ma musiba ce kowace iri in da musiba ce to babban musiba musiba ce karamin musiba musiba ce abin da ke nuna mana haka shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ga mace yawaito yace annabi misbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dafa azati lailatin فقال صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون فقيل أمصيبة هي يا رسول الله قال نعم كل ما عزى المؤمن فهو مصيبة cewa wata rana fitilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin hasken sa sai ne mu mutuwa bai da mutu ba irin kamar iska na so ya kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saka ce ya rasulullahi yanzu wannan musiba ne qala na'am zana ce a musiba ce kuwa ai kullum ma yu'zil mu'min fa huwa musibatun duk abin da zai cutar da mu'min wannan musiba ne maza Allah ce sai dai babba ni ce sai dai babba ya dai sai karama ba ce sai karama ba saboda ka kowace irin musiba in dai musiba ce karaman ta musiba ne babban ta ma musiba ne kawai abin da wannan hadisi yake nuna mana kenan to saboda ka mu ma sai mu kiyasi yanzu idan masu wuta suka kawo wuta sai suka dauke in lefa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi na manzo Allah bai ma ga ya mutu ba yana son mutuwa ne saboda idan ta mutu za a shiga cikin tsanani to duk abin da za a shiga cikin tsanani to nan musiba ne kawai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka idan ka ga irin wayannan musibin ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ko ka ga musibin karken zamani bi ma'ana musibin kakin zamani da manzon Allah mana bayanin su in ka ga irin wannan sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba musiba ba ce har musiba ce ko kuma musibin da malamai manya-manyan malamai suka mana bayani shi shi ma ina idan muka ga irin su sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda a dai cikin bakandamiya bakandamiya ya kawo mana bayani na malamai da suke akan tashi alkiyama da cikin wannan bayanai da ya kawo mai bakan dan ya ce malam mamman tukur ya ce ka ga yara mata kankana sun yi amre sai yawo suke ka ga amre baya gidan wali babu idda shigu sun yawa to yanzu idan ka irin wannan ka yarinya katuwa ta ce ai ba za ta aure ba sai ta yi digiri ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan musiba ne na ƙarshen zamani to haka ake so mutum ya zama na ko ba irin wannan musiba maka sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ko mu dau maganar malam mujaddidi a cikin makandan ya malam mujaddidi ya ce babu aikin daidai sai na tur sai na asha shine zai yawa ali da wansa sai gaba suke kamar musulmi da kafiri ba shi sai ce idan ka ga wannan sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ko mu dau maganar malam Usman dan Fodiyo yace in ji ko mu dau maganar malam dan Abdurrauf ya fada a cikin bakandan ya yace shine yace wata rana na zuwa a can zuwa gaba za a yi maluma sun karatu mai tarin yawa sun tsirgafa da karatun ya nutse ya ce za ka zama babban malami ka zo ziyar ka ce ina wani a ce jaka fada a ka ya san ina wani fada komai fada fada a to ka ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un malami shi a gurin karatu ake samun sa ba a fada ba amma da a ce karatu yake a fadan ko na abu wannan ba laifi amma kana bilibili na zai ina malam fada komai fada fada fada to al'amur ya lallace kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma mu dan maganar malam Usman dan Foriyo daga kan dan ya yace shine yace shine yace wata rana na zuwa wangujan ma ba zai samu ba gulbi da tafki masu yawan ruwa a je gare su a iske sun kase kaga an shaukan Allah Allah ruwa Allah ruwa amma ka ji ina to kace ko an saba mu Allah ne iya saban Allah gano na an sa'a mu Allah da kyau sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan musiba ne na karshen zamani ko kuma mu dau magana malam dan iya ne malam dan iya yace shegu un sun yawaita a duniya jarrabu suka riga afko duniya dudama solowa dudama dogo da masu ɓata budowa da 'yan daga ya ce idan ka ga wannan sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ko wani mutum ya hura sifika ya ce wai baya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babban musiba ce sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma dan hasada yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi sai dai mutu mai mama da farari ya ce a hafe dohu mutin na aisha ga an kado fahowa fedda na yawo fedda ne sai do Mama alfayazi ya ce, duk wanda ke wa manzan Allah hassada mutu sai dai ka mutu, ina aishe ka an kazu. Rayuwanka shi ne mafi muni, ai gwanda ma kai ka mutu wallahi. Ya ce, duk ma hassadan ka ba hawa fi duniya, mafi dini sayidu. Manzan Allah gashi a duniya a lahira dai shugaba ne shi, ya za ka yi, sai dai ka mutu. Jin mama alfazazi. in ma ka fara tawili kana cewa wai istigasa ne baka nema to imam al-farazi yace agasa bi illahul warafa wa muznat to gabe sada auzillatun ta ta fayyao imam al-farazi yace istigasa da kanta duka talakai saboda manzon Allah aka musu istigasa kai kila baka cikin talakai ne to dai to Allah ai wannan saboda ka idan ka ga wannan wannan musiba ne na ƙarshen zamani sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ka imam kutubi ya fada a cikin tafsirinsa aljami li ahkamil qur'an yace da Allah subhanahu wa ta'ala yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala ja'ala Allah hadhihi al-kalima mai ja'al li zawi al-masa'ib لما جمعت من المعاني المباركة والتوحيد ما الفرارية وانا كلمة نسي وإنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya sanya ta ne mafaka ga duk wanda ya da wata masiba mutum yana shiga masiba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kubuta mafaka ta akan wannan masibar da yake cikin ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tauhidi ne yake cikin wannan kalmar tauhidi ne ke cikin ta saboda haka yasa Allah ya ce duk wanda ya shiga masifa mai yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace dalilin shi shine muga ya fayyace maka komai idan ka ce inna lillahi me inna lillahi yake nufi ittizaran bil mulki wal ubudiyya kana nuna ka yadda da mulkin Allah kuma ibada ga Allah dole ne ka ce inna lillahi kuma ka ce wa inna ilaihi raji'un بمعنى إقرار بالهلك إقرارا بالهلك والبعث واليقين أن رجوع الأمر كله إليه bayan ka ce inna lillahi sai ka ce wa inna ilaihi raji'un ka yadda cewa zaka halaka ka san da wannan kuma dole sai an tashe ka kabari kana kana da yakin dukkan wani al'amari ga ake mai da shi ga Allah to yanzu idan ka faɗa wannan kana ganin Allah ba zai taimake ka ba kaga Allah ko zai taimake ka to duk sa Allah ya ce a dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga mu'mine wanda suka shiga cikin musiba haka suke cewa to umma mutum baya cewa sai ya fara cewa yanzu saboda tana da tauhidi da yawa a cikin ta daga cikin fulalan ta Sa'id bin Jubair yace rahimahullah yace lam tu'da hadhihi al-kalima nabiyyan qabla nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولو عرفها يعقوب lama qala ya azafa ala yusuf cewa wannan kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babbar kalma ce ba annabin da Allah ba shi wannan kalmar sai manzo ana sallallahu alaihi wasallam yace da annabi yaqub ya santa lokacin da ba annabi yusuf aka ce a zo da kare shi kanin ma shi ma dai ina ba shi shi ma din da bai ce ya azafa ala yusuf ba da sai dai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma saboda bai san wannan kalman ba sai ce ya asafa ala yusuf amma bai san ta bane amma da san ta inna lillahi yace saboda ka mu yanzu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka san wannan kalman sai mu tsaya muna cewa wayo ba wannan magana sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an waye shi ka kawai kukan da zaka yi da ihun da zaka yi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan to saboda ka babbar kalma ce وقال فخر الدين الغازي إمام فخر الدين الغازي يتي أتكين تفسير صنفاته الغيب يتي اشتملت الآية على حكمين فوض ونفل wannan aya tana kunshe da hukunci hukunce guda biyu na farko akwai fagilla a cikinta akwai nafila a cikin wannan aya ishe na farko fagillan da ke ciki huwa taslim da amrullahi ta'ala wa ridan bi qada'ihi wa sabru على أداء فرائره فلا يسرف عنها المصائب الدنيا فقلنا دقيقة cikin wannan aya shine at-taslim ka miƙa wuya akwai zuwa ga Allah subhanahu wataala ka yadda dukkan wani hukuncin shi kuma ka daure ka haƙuri a a a to saboda haka wannan dole ne ka yi shi wannan wajibi ne akan mutum ya yi wannan shine furillan da ke cikin wannan aya nafilan kuma da ke cikin ta shine furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine nafilan da ake so ka yi amma furillan wannan dole sai ka yi shi dole ka yadda da komai dai kawai ga Allah ne malam saboda haka mun ji fadila da ke cikin ayan nan da kuma nafilan da ke ƙarƙashin wannan aya wa fil hadis al fatima bint husayn qala qalat an abiha qala qala rasul sallallahu alaihi wa sallam cewa awwaito daga fatima tu al sayyidatuna al sayyidina husayn tace babanta yace ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wani wanda Allah ya jarabce shi da musiba kana wannan musiban ka tuna ka ka agajin wata musiban ka ce kai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ga wannan ga wancan ka tuna da wani kuma kana cikin wannan dan a gane yanzu mutum ne ya ji ciwo a kafa sai tuna ai na ta gujin kuma ciwo a wannan kafan da kai kuma a zuwa gari kaza ne kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah subhanahu wataala zai baka ladan kamar wancan lokacin ne ka ji ciwo kace inna lillahi nan da lokacin ma kace inna lillahi kaga sa maka lada kan yana cikin falila na kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa akhraj abu muhammad as-samarqandi fi musnadihi an ata'a bin abi rabaha qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إذا أصاب أحدكم مصيبة إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب maza ana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya jarabce shi da musiba sai ya tuna da musiban da duniya ta shiga na rashin maza ana sallallahu alaihi wasallama ya gane nashi ba komai bane saboda ko nan maza ana sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan sai ka ga mutum ya haƙuri ya kale nashi inda mutum ya tana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi kowace musiba girma in dai wai mini ne ya san da wannan domin shi masiba gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya ne gabaci ɗaya ta ɗauka amma musiba wani mutum zai iya zama matan shi ne koyi ko ƴaƴan shi ko Najeriya ko wani garin dai amma na manzon Allah ba Najeriya bane ba Chari bane ba Ghana bane ba Niger bane duniya ne gaba ɗaya ta ɗauka to saboda kai ma ka san namu za Allah ya fi namta kai na ka ɗan iya wani abu na amma namu za Allah duka duniya ne saboda haka amma mutanen duniya suka yi haƙuri suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sai kai wani abu ya faru eh kaza kaza ki ba wannan kai ma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ba Allah abin Allah zai jagoranci al'amarinka abun da ake kenan ba mutum ya tsaya kai sai an yi kaza ni walla ina son abu kaza sai to ba wannan ko ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da ake so mutum ya faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gashin shi ya fi kowace musiba tsanani sabai sun ga wallahi hakan kuma haka yake domin awwato daga Abu Umar ya ce sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'anna musibata bi a'zam min kulli musibatin yace wallahi haka ne yanda manzo Allah ya ce domin rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya fi kowace musiba domin da manzon Allah ya wafati ɗan kada alwahi wahayi ya yanke fa kenan ba za a ce mala ya hukuncin kaza ka ce to ai Allah ya mun wahayi ya ce kaza ba wannan fa an gama yanzu sai dai a shiga cikin rubiya za a yi sai dai ai ta wannan ai wannan amma da wancan lokacin ne kai Allah ya saukar da aya Allah na saukar da aya shikenan ba wahala amma yanzu dole sai hatsa an yi bincike an yi kiyasi an yi to ka gani wai a ce yanzu manzo Allah ya wafa a ce baka zo na ba gai ba a ce wahayi ya yanke kai ba wanda ya kai shi yace kuma yau ma ta nubuwa annabta a lokacin ta mutu manzo Allah ya wafa ita kuma mutuwa ta mutu an gama shikenan annabta ta mutu nake so in ce ka ba wanda zai ce to an su kuma ta a ko ne annabi ne in ba shi ma dai musulai mutu kazzabu bane in dai ba dan ƙarya bane yace ai kaza kaza kaza in dai ba dan wannan bane wai yace annabi ba wannan kwata-kwata an gama in duk da gasken ka kake ba taɓa samun wannan ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ya gama saboda ka rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musiba ce babba wanda duniya ne ta dau wannan ba ma ga gitse ba ko wuri ɗaya ba duka duniya ne ya dauka rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda ka yanda sabbai suka yi kaga lokacin da manzo Allah ya wano- ya wafati wani a lokacin da za a taɓa shi ya gama aiki kenan wani a lokacin ba zai ƙara kowa magana ba yana jin kaman ba shi ba kaman bai da imani ne wani na jin shi kaman wani maukaci maukaci zai koma saboda gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma na amma kai wafatin mutum wa zai yi haka ba wanda zai yi to amma na manzo Allah aka shiga cikin damuwa aka daura aka haƙuri da haka wai kai ka ce ba za ka haƙuri ba to mu ma yanda sabbai suka daure suke jin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya kamata mu dinga yi ba kaga an ce lokacin yahudawa su da kansu manzo- suna ce manzo Allah ne al-amin kaza da kaza da kaza da kaza sai aka ce sai manzo Allah ya wafati sai ga mutum yana cewa eh to sai me ba wani dan sanyi a cikin shi kawai na tunanin eh sai me ya faru kaji Allah ya ƙara kiyayewa amma wancan lokacin ko wata za a yi ko shekara ba kana faɗa wa bako manzan Allah ya wa fati akwai wanda ya sani a gurin kana faɗa zai ji kamar yanzu ya sani zai ji abin ya ƙara taso masa su zo wani damuwa a ƙage sai na umar za wata ko biye ya ce duk wanda ya ƙara cewa manzan Allah ya wa fati ya sa ga kansa saboda in ana faɗa abin ƙara fito suna ƙara jin shi na a ransu saboda haka mu haka haka ya kamata mu ma mu dinga yi ba a dinga faɗa shi ba ko muna tsawa ido kyarkyar ba Allah ya ƙara ciyayewa to saboda haka ko kuma mutum ya goyi mahaifin shi ya gasu ko ko mahaifiyar shi ta gasu ko wani nashi ya gasu ya ce ba zai haƙuri ba kaza kaza ne ban yadda kaza ne kaza kaza wai shi dole sai ya san dalili sun gasu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ne ya nasu shi kenan abin da ake so ka yi a a duniya ko wani da yake da woma ne babu in to zo ka tafi kai ma din kakan mu shek aliyu na mangi me yake cewa sa'idan natsuwa da duba duniya ba mu zo zama ba duba kai wal khalqi um ba wauta na wauta da gashin natsu ba ka tuna ba za mu dawwama ba eh ka sa ido na natsuwa da duba malam ka gani a duniya ba za mu dawoma ba wanda zai dawoma in ta zo dole sai ka tafi ne saboda haka ta zo ta tafi ta zo wa mutum an ce baban ka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da ake so mutum ya nace a matsayin kuruwan da zai yi da binciken da zai yi ya ce inna lillahi shine a matsayin wa'annan kuma in ma ka ce ka shi wannan lada kake samu sai Allah ya ba ku wani babban abin da ya fi wannan saboda haka wani mawaƙi na larabci ya zo duk wannan bayan da muka yi ta yi tun ɗazu muka yi ta wani bayanai a wasu baituttuka ya wani baitu wanda zaka gane abin da ake nufi a takaice ya ce a- wannan waƙan da yi malaman agudi suka ce ya yi ta ne a bahagul kamil wanda shi kuma bahagul kamil malaman agudi suka ce ana gina shi ne akan tafa'il ƙwara ɗaya shine mutafa'ilun a cikin nan ake buga shi ake gina shi to za a mai mata kuma mutafa'ilun mutafa'ilun so shida mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun uku a a sargul bait ukun kuma a azazul bait karshen baiti kenan wanda ko in muna so mu gane shi ga wanda yake karantar a guri in yana so ya gane sai mu ce mishi kamula jamal minal buhuril kamil wannan shine babul kamil ko sai wannan mawaƙin ya ce isbir li kulli masibatin wa tajalludi wa lam bi anna al mar'a ghayra mukhalladi aw ma tara anna al masa'iba jammatun wa tagal maniyata lil ibadi bi mansadi من لم يسب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصائب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ya ce kai haƙuri da kulli masibatin wata jallidi duk wani musiba kai haƙuri kawai kai daure ka mu Allah subhanahu wa ta'ala abin ya ce wa alam bi anna al mar'a ghayra mukhalladi ka san mutum ba mai dawama bane bai so dawama ba awa ma tara anna al masa'iba zammatun wai kai shin baka sani cewa ga masifu nan da yawa ba nan akwai masiba can can da ko ina masiba sai ka haƙuri ka mu Allah abin sai ce mallam yusuf min man tara bi musibati wannan mawaƙi ce wai to kai wa ka sani wanda bai da musiba ma a duniya ba wanda bai da musiba a duniya wani musiban shi kafan shi ne take damunsa ga kuɗi ga mai amma kafa ta dame shi ya ga ta zai ka wannan musiba ce in dukiya ne Allah ya ba ta ilimi zarota mai amma kafa ta dame shi wannan ai babban musiba ce me zai ce ya ce ah ni Allah ba ni kuɗi ya ba ni wannan kafa ko ta dame ni ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka da ka ce sai an duba ta ne an mata wani shi ina lau ina lau gatsin kawai ka huta saboda haka abin da ake so mutum ya yi kenan kaga wani musibar shi kenan wani musibar shi ciwon haƙori ne ka ga ga komai ga abincin ga komai ya zo na a kwance ba da mun ci haƙori ya dame sa kaga wannan ba musiba ce wani kuma ciwon koda ne zai dame shi wani ba ma a cikin shi bane musiban ba wani musiban tashi rashin da kullum bada bada bada ya shiga cikin damuwa ya kwana da damuwa ya tashi da damuwa ka wannan musiba ne da mutum ya kamata ya ce sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani kuma Allah ba shi dan amma dan daga gima ne jayo mishi bala'i ko yake yi kaje kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da zaka ce ko ka wannan abin da ake so mutum ya ce kenan akwai kuma wanda shi ko ita kawai san ta ga ta yi aure ne ta buwin ta kawai ta ga ta yi aure to in ta ga amma ina su da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa na da nashi irin masiban wani shi masiban shi ko ya ji shi ko ina kuɗi ko ta ya za a yi ko ɗagawa gida zai ya faɗa ya mutu in dai zai samu kuɗin nan ya same su kawai a wannan babban musiba ce to sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk bayan da zaka yi suka ce to inna lillahi inna ilaihi raji'un saboda ka kowa yana da musiba da kake gani ba wanda bai da shi wani ciwon ido ne yake damunsa saboda ka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to saboda haka wannan mawaki ya ce to ba wanda bai da musiba ka sani hala sabilun lasta fihi bi auhada lasta fihi bi auhadi wannan hanyar hanyar musiba ba kai kadai bane koi ba kowa ne yake kan wannan hanyar kakka ce na yi hatsari na yi kaza na yi kaza ko dalilin Allah baya so ko dai kaza kaza na ko wannan da kake gani yana hanyar musiba ba kai kadai bane yace fa iza ka kanta hala sabilul lastafi bi awhari ba kai kadai bane ba yace fa iza ka kanta muhammadan wa musabahu idan ka tuna da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ne zaka gane naka ba komai bane wallahi saboda haka sai za a ake so mutum duk masiba tana ganin manzon Allah ka yanda manzon Allah ya goga maya da kafirai haka nan aka yi hakuri manzon Allah ya hakuri ya zo garin Madina kafirai aka yaki ake mai har duka aka yi hakuri ka gane ka kuma manzon Allah ya goga maya shi ya kai hakuri ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tana ganin manzon Allah saboda haka wannan wakan wannan baitutukan malaman adab ma'ana malaman alawa wanda suke yin wato waƙoƙi shi ma fi waƙa yadda ake wato hadisi an wale an male an anas an ibn umar yadda ake wato hadisi shi ma ka waƙa ake wato shi an ji daga wani dan wani daga wani dan wani to shi wannan waƙan an ce an wato an wato an wato an ce a ƙarshe an ji waƙan nan ne daga abu abul attahiya ya wato wani hadisi kuma shi ya yi rayuwa ne a asalin abbasiya to kaga irin aikin irin aikin malaman hadisi ne yadda malaman hadisi ake da zuwa ta'jil ake da haza shiqa fihi nazar huwa la shay la yu'tabar bihi da duk cikin wannan to saboda haka su ma malaman waka malaman arab suna da irin nasu tsarin da suke yin haka saboda haka wannan shine da abin da aka ce cewa wannan wakan wanda ya shi abul attahiya ne kuma shi ya yi rayuwa ne a asirin abbasiya to a ƙarshen wannan aya cewa abu sanan abu sinan ne ce da fanta ibni sinan abu sinan ne ce wai ya birni ɗan shi sinan bayan na ya birni ɗan shi sinan sai kawai da ya birne sa allo a kusa da gurin kuma akwai an abu talha abu talha yana zo na a gefe yana jin me zai faru yana zo na kawai a kusa da kabarin nan to da abu attahiya abu sinan ya ce ya birne ɗan shi sinan da ya birne ɗansa sinan akwai abu talha a gefen kabari da ya gama sallah ga ɗan ɗan shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai tashi zai tafi sai abu talha ya rike hannunsa ya ce wai shin bana maka bishara ba ya ce ai in dai bishara ne mun bishara sai ya ce to ina maka bishara da cewa idan dan mutum ya rasu sai Allah subhanahu wataala sai ya ce sai ya ce wa mala'iku akabiditum walada abdi shin kun karɓi ran dan bawa na sai sai eh Allah sai ya kuluna na'am Allah mun amsa ransa fa ya kudu a kabbirin samarata fu'arihi a yayin bishin zuciyar shi kun karba sai ce na'am Allah mun karba fa ya kudu Allah ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ma qala abdi to shi bawa na me yace bai an amsa mishi da sai ce hamalaka wastarja yayi godiya gare ka kuma yayi istirja'i bi ma'ana ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan aka mala'iku suka faɗa mu Allah abinda ba ya ce sai Allah subhanahu wataala sai ya ce ibnu li abdi baitan fil janna wa samuhu baital hamdi ku gina mishi gida a cikin aljanna kuma wannan gidan ku ambace shi da cewa baitul hamdi baitul hamdi gidan duk mai gore mu Allah ne wannan gidan in dai mutum yana gore mu Allah to mun gore mu Allah da yin shi a kaza kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan in dai mutum yana yin wannan to Allah zai mishi wannan in ji abu talha ya faɗa ma abu sinan saboda haka ga ɗalibai na hau kasu ga mu muna ta tafiya haka muna ta magana to saboda haka za mu musu lirabi da Allah subhanahu wataala ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to allazina ismul mawsul مبني على الفتح في محل النسب صفة للصابرين أنا بعد صفة ما ساقورين أياتي توسو ما ساقوري صفة سسوني الذين إذا أصابتهم إذا كما فا الذين إذا شيكما إذا زغفل لما يستقبل من الزمن متعلق بجوابه قالوا شو أنا الزغفيني إذا ما أكتي أصابت asaba kafin mu je tawon din asalin shi asaba ne asaba filin marin mabniya ala fatati zahira ala yahi atta'u ta'u tanis asabat atta'u ta'u tanis saboda haka alha'u damirun muttasilun mabniya ala sukun fi mahallin mabniya ala dami fi mahallin nasbi maf'ulin bihi an faɗa maf'uli ba fa'ili mai dalili za mu faɗa in ma ba a ga fa'ilin ba ne dai mu je gaba yanzu an faɗa wa fuli ba fa'ili to mimu din nan alamatin jam'u zukur ne asabatum musibatun shine a ƙarshe to musibatun shine fa'ilul mu'akhkhar shine fa'ilin aka kawo shi can kuma ƙarshe to kuma akan yi haka domin idan da miru muttasil ya haɗu da shi da fi'ili kaka ce kaka ma sa da zaka ga fa'ili sai ka zama fulin yi a can gaba sai ga fa'ilin to aka abin yake saboda kanan akwai da miga muttasil ne kuma ya haɗu da fa'ili ne ya haɗu da fi'ili ne to sai sa ba mafulin bi anan shi kuma fa'ilin sai can kasa da muka je musibatun alabi ne za a sabatu musibatun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qalu fi'lu madin mabni ala dammi لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل قالوا inna inna حرف النسب والتوكيد نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن لله لي لام لام الجر الله اسم مجرور بلي في محل رفع خبر إن قالوا إنا لله وإنا واو دنا وا wannan wawu al'akaf ce matsufin ala inna lillahi wa inna lai sobi a tazo ƙwalu inna lillahi wa inna to wa inna din na wannan inna din inna haufin nasibi wa tawkid ne na da mirin muttasilin mabni ala sukun fi mahallin nasbi ismu inna allahu inna lillahi wa inna ilaihi to a nan ilai fa akwai haufar jari sai ya fito da ita asalin abin ila ne aka ce ilaihi sai mu ce ila in dai za mu yi na daban-daban kenan amma in ku a dunkule za mu yi sai mu ce ilaihi za ga wani mashigo amma nan za mu fayyace ne da kyau sai mu ce ila haufar jari ha'u alha'u damirun muttasilun mabniya ala mabniya ala kasri في محل الجري مجرور بإلى سبب دعك راجعون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم النون إوجد عن التنوين أكن الله يتي راجعون الله يتي راجعون ai in ma aka ce ga su un din yanzu in ka ce ga su un me kake ji a bakin ka raji'un ai nun nun ne take dan fitowa nunin take dan fitowa tsake sai aka ce ga su un da fito da kyau kawai sai Allah ya sa nunin a matsayin asa raji'un haka Allah subhanahu wataala ya ce saboda haka wannan shine irabi na wannan aya allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so kaɗin zan ƙaga nan Imam Ibn Kafir ya ce a cikin tafsirinsa tafsirul Qur'an al-Azim alwaga da fi fadli was sawab matsali ana za mu dakata da fatan Allah ka saka mu iya mu da alkhairi Allah ka biya bukatun Allah ka saka wa malaman mu da alkhairi Allah ka saka wa malaman malaman mu da alkhairi musamman malaman zore wanda su ne malaman malaman to muna musu godiya da wannan kokari tafaddal
Mai tambaya ya ce da fara Allah ya ƙara wa marar lafiya da sabbin ya faru da matan shi a wata bara da kuma lafiyar su lau ita ma lafiyar su lau a lokacin da suka yi tafiya.
to Ka fara yi musu dogon da dogon rama.
a wayannan guda ɗaya za su rama gaba ɗayan su amma fa da sharaɗi kar ka je ka yi ka ce ai kwarin ɗaya za ka rama in dai kana da lafiyanka ba tafiya kuke yi ba balantane ma ka buɗe baki zaman gida ne kuna azumin ku ka je ka sadu da ita wallahi ke kai sittin da ɗaya za ka yi sittin ɗinka tsara ɗayan nan da baka yi ba kuna tafiya ka ƙara shi amma in dai a tafiya kuke a to wannan ba laifi a a tafiya ba an ta ka buɗe bakin ka ban za ka yi sai ka buɗe bakin ka to da ka buɗe bakin ka yanzu to kaga ba hukuncin cewa wai dole sai kai wannan dole sai kai kafara ba ba wani kafara akan ka ba ma azumi ne in zaka tafi aka ce zaka iya buɗe bakin ka Allah subhanahu wataala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra saboda haka abin da ake ce kenan to yanzu kai kuma ba tafiya kake yi ba mantane kuma ce za ka buɗe baki ba tafiya kake ba kai zaman gida sai kai haka wallahi sai kai wannan azumi 61 wannan kwara ɗayan saboda haka wannan shine amin amin wannan shine amsa wannan tambaya wannan mata ta yi Aka rasa na mai tambaya na gaba na cewa aka rasa na ta yi ƙarami sosai amma tana tafiya.
to wai magana akan cewa na yi ƙarami da fara tafsiri to wannan cewa haka suna cewa haka ne saboda ba daga cikinsu na fito ba duk wanda ma yake cewa haka domin duk to saboda haka suna cewa haka ne saboda ni ba daga cikinsu na fito ba domin lokacin da ba su san da haka ba cewa ni fa ba da cikinsu nake ba lokacin da ba su san da haka ba ai su ne daga cikin fuka-fukan masu tare ta kasu tukana amma tun da suka gana fara karanta salatul fatihi sai suka fara jin haushi suna bakin ciki sai ne sai suka fara jin haushi suna ai wannan ba su tafsiri ba suna cewa haka ne saboda ba da cikinsu na fito ba amma lokacin da kawai ina yin karatu na ne ba sa cewa haka ba sa wannan maganan ba ma'azin tun da na fara karanta salatul fatihi to ban isa wane kawai saboda haka wannan shine amsa ga duk wanda yake zantuwa ban sa kaga tafsiri ma cewa shekaru na ya ƙazan ko to aka wata na shi wani cewa ya sa wata na wani a wata wata na da wadana ana cikin shi kuɗi ga kuma ta tsoron da kake yi wa sa da yawa
to duk wani fatawa da mutum ya ji muke bayarwa ba wai fa kawai san rai muke kwakulowa mu ce kaza da kaza da kaza bane muna bincike ne sai mu gano mai Allah da Annabi ce mai malamai suka ce mai ijma'in malamai aka yi ya kiyasin da aka yi domin duk wani hukunci da zamu kawo a cikin masadirul tashri'i muke samo shi da kuma adillatul ahkam in mutum bai gane masadirul tashri'i ba sai in ce mishi adillatul ahkam a cikin su ne ke samu wa su kiyasi sai jama'a duk wayannan da a cikin nake samuwa duk wani kunci da zan bada to ba kawai son zuciya na bane nake faɗan kaza da kaza da kaza da kaza ba in kuma mutum yana ganin son zuciya nake faɗa ya je ya tambayi wanda ya fi shi ilimi dan ai ba kunya bane ko ka tambayi wanda ya fi ka ilimi ka ce kai baka sani ba shi ya sani gashi gashi ya faɗa maka ya abin yake in ka tambaya ka ga ina dai shi ma dai bai gane ba sai ka zo guri na nisa ne hakan sai ka tambaye in baka hujja gashi kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka in kuma kana ganin ba ka bane zo da hujja an zo da tawa wala ajubu alaikum in kuntum sadiqin zo da naka hujja an zo da tawa kuma kai in haka ne ma to ai in ka tambaya abu to wani kunna ne a ciki mashiri ba na tambaya shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun in muku sani ku tambaye wanda suka fi ku ilimi to kai ma in baka sani ba sai ka tambaye wanda ya fi ka ilimi don ya bayyana maka abin to wannan shine bayani akan cewa tambayin da kai na manta ta aka wata na wasu na cewa da su sa wai ta ji na ce tana ƙaramin da su ta yi tafsiri to na da sai akwai wasu wanda ta mara da an mutane dogara ilimin da ake yi na su.
ma'aji da kyau sosai ba
ta fuskai akwai wasu ƙananan yara ne da suka fara karantarwa
shi gina tambayan kamar a tarihi ko kin a tarihi eh akwai su ga- da yawa ma da yawa ma kai yanzu ga ibn abbas ai shi dan shekara kwata-kwata ga yawan shi manzo Allah ya wafati na da shekara goma fa kuma yana daga cikin al-muksirin masu yawaita hadisi muksirun in dai yawan hadisi ne ka samu ibn abbas yana da ciki kuma duk shekara goma yayi da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da shekara goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati shine abin da ya faru to kaga a wannan lokacin sabai su ma yanda mutane suke cewa ka su ma sabai suke faɗa a wancan lokacin sidna umar ta ce ah sai dinga zuwa da wani yawo cikin manya ana mishi ya ji hadisi ya ji wai ya dinga wani karatu yi su ba su gano wannan ba su ma sai su dinga ko hannun wasu yaro mana su zo da su suka ce ba su yi haka ba amma shi yana zazugo wani yaro sai ce a'a ku ne kuke ganin shi a yawo yaro ne a shekaru amma babba ne a ilimi sai suka ce a sai suka ce ina yara su gane haka suka da nuna mishi ina yawo ya zama mishi da yawo cikin nan ya ce to shi kenan ana nan ana nan sai aka saukar da izaja ana su lillahi wal fata sayyidina umar ya ce to dan bawan Allah kai me kaza ne wani ya ce a wannan shine exactly fatu makka jin da muka fito makka ai shine ake nufi yace to na ji naka kai me kaza ne yace ni ga amsan nan ma nasarar Allah yana zuwa na buɗi ban aikin na sai da kullu na fi dinin lai afwada yace to na ji naka sai ce to kai ibn abbas ya ana gan shi dan kutili da shi yace ni yanda na gane ina gan cewa wafatun manzon Allah ya kusa kace manzon Allah ya kusa wafatu yace abin da na gane kenan aka ce to za a faɗa mu manzon Allah abin da kowa ya ce aka ce ya rasulullahi wannan ya ce wai wafatan ka ya kusa wannan ya ce wai ai ana nufin fato makka ne wannan ya ce kuma idan nasarar Allah ya zo ne ake nufi manzo Allah ya ce wanda ya ce wafati na kusa shi ya gaskiya kuma ibn Abbas ne tun daga wannan lokacin aka fara ganin a a ashe shi din ba wasa bane in ya bada hukunci sai a dinga amsa ya bada hukunci a amsa to a wannan lokacin ana cewa kai sun ga shekara awa'in an ce mishi haka ko an ce shi ya kai wani shekaran da zai wannan abun ba mishi haka ba kagan bayan shi kuma ko sai da tana Aisha radiyallahu anha ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara tara tana da shekara tara nan duk wani hadisi in tana jin shi haddace shi take ta haddace ta ta haddacewa da manzon Allah ya wafati duk wa'annan hadisan ta zo ta yi ta bada ba ta yi ta bada su ita ma wannan hadisin an ce sai wanda kika girma za ki ba mu ansa tun wayannan hadisan ta tarwa da kuma aka ansa saboda kaga ba haka aka ba to ni ana son kuma amin haka ga usama ya zama jagoran yaƙi ina ɗan shekara sha takwas ga 'yan shekara ashirin 'yan hamsin 'yan arba'in 'yan saba'in ya zama kwamandan yaƙi ba a ce ya rasu ya yi kaɗan mako mai ina haka ni saboda kashi mana ɗan sha takwas ya shugabanci manya ana an ce shi ya girma ba ai wannan ba kai dan Allah ga tamba yanzu ila ma fi ganewa da kyau da sallah da tafsiri ne fa ne sallah ko to sallah wanda bai kai shekaru na ba ya jata domin ni shekara na goma yanzu kowa ma ya sani shekara na goma to saboda haka shi kuma wanda ya ja sallah akwai wani duba kamar zan gane sunan na shaka amgubin salima shi yana da shekara an ce yana shekara shida ne wasu kuma suka ce bakwai ya ja sallan wa'anda suke yan shekara arba'in da yan shekara sittin to kaga na girma shi kenan ni goma shi shida wasu kuma wasu ce bakwai ne to ni dan goma ne to shi yanzu ya ja sallah ko wa'anda ma ba su kai hakan ba ya ja su wanda suka fi su shekaru ya za sallah sau shi sahabi ne shi da mahaifinsa suka zo gun manzan Allah aka musu wa'azi manzan Allah ce idan kuka koma ga gunku wanda ya fi ku alƙur'ani shi zai zan ku sallah suka ce so ya rasulullah suka koma ga gunsu can mahaifi ya fa girmaɗa mahaifi bai iya ɗaya fi shi karatun alƙur'ani mutane ɗaya fi alƙur'ani ya za a yi haifin ne to kai za mana sallah abinda manzon Allah ya ce ya za a yi ya za wa'anda suka fishi shekaru wasu ba su ma kai shida ba wasu ba su kai bakwai ba wasu kuma sun fi amma dai shi za su sallah kaga wanda ma sallah ya fi tafsiri kenan to to amma sai wanda haka ne ana so a mishi wannan hukuncin ka wannan bai dace ba to wai dan Allah ma yanzu malaman Najeriya dukkan sai suka kai abu in suka fara wa'azi wani gida kan iyakan shi ashirin wani iyakan shi hamsin wani iyakan shi arba'in amma ni an takura mun an ce dole ya kamata sai na girma zan fara tafiri ko da su an mulke fuskan su da mai ne ko zan fi ni kyau ne ko dai ya ni ban gane ba ko dai ana son canza constitution din Najeriya ne in dai ba shi ake so a canza ba ra'ayi in ban da nasu ma a ina shari'a ta ce mutum ba zai yi wa'azi ba sai ya kai shekara sai ya girma na aka yi wannan hukuncin ba a yi ba ba a najeriya suke faɗa haka ba ai su hutu za su ce ba su sani wasu to su duba constitution na najeriya ya ba kowa daman da zai isar da saƙonsa ya ba da addinin da yake so da kuma aƙidansa ba tare da tsangwama ba in mutum yana son yin gaskata hakan ya je section 38 da 39 an faɗa wannan magana a constitution ɗin Najeriya kuma mutum yana ganin ba haka bane an ba kowa daman da zai wa'azinsa da zai kira addini ba tare da wani tsangwama ba saboda haka ni kuma na ga ana son amin wannan tsangwama to sai dai ki baya ma fa nake yi ba na amsa tambaya ne anan na amsa wanda yayi tambaya ne tambayarsa saboda haka duk wanda ma suke ganin na ya karami da fara karatu ko fara tafsiri to sai dai su faɗa amma ni ba abin da nake ji to wannan shine tambayan ka amsan ta ba a kan wasannan wasu na zargin wani tana zagin manyan malamai
ni dai ban taɓa zagin wani babban malami ba duk wanda ma ke ga na taɓa zagin wani malami to ya kamun wanda na taɓa zagi ko wani ƙaramin ɗalibi da na taɓa zagi ni zawuyan ta sa miliyan ɗaya ga wannan mutumin ka faɗa wanda na taɓa zagin sa na ce wani kaza ne ko da iki ko kaza na taɓa wannan magana ko ƙaramin ɗalibi mun shi wannan maganan ba ina ga babba saboda ka ni ban taɓa zagin wani malami ba ban taɓa zagin wani ɗalibi ba na goye babban malami babba ba na zage shi ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ni ban ga wani malami da ban taɓa zagi ba dai da ka duk wanda yake ganin ma ya taba zagin wani malami to ni ya san amsan ni je ban taba zagin wani malami ba to wannan shine amsan tambayan ka Allah ka saka mu iyamu da alkhairi Allah ka saka mu malaman mu da alkhairi Allah ka saka mu malaman malaman mu da alkhairi Allah ka saka mu iyayen iyayen mu da alkhairi mu je annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan guri na naga akwai wasu manya-manyan hakimai da suka zo wannan guri dukansu ina musu barka da zuwa da kuma manya-manyan malamai irin malamai na je na zuwa zuwa inda suka karantar da malamai na musamman irin su suma ina musu barka da zuwa ga dukkan wani wanda ya zo wannan guri na mishi barka da zuwa kuma Allah ya sa ya koma gida lafiya Allah yanda ya zo gida yanda ya zo wannan guri lafiya Allah koma da shi gida lafiya jari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka inda Allah ya tara mu a nan gurin Allah ya tara mu a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناسر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين آمين